الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da tara ga watan muharram shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai ga tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ashirin da biyu za mu tashi darasi na ashirin da uku inda ma ya gama da matsala ta kitabul iman ko al'aqida sai kuma zai fara magana a kan kitabun al'arif an shiga ibada ke wato za mu tashi hadisi na ɗari da wato talatin da hudu mana yake kitabun al'ara littafi ne da zai magana a kan sarki kamar da malamai wato suke yawan kawo a littattafan su musamman na fito ana magana a kan sarki domin akwai sarki kala-kala akwai sarkin jiki akwai sarkin guri akwai sarkin adadi akwai na kabar akwai babba akwai karami kowane in yarda ya faru to dole sai an kaure shi ba magana inganci na sallah akwai wanda kuma za a ce wato ka tauri ladan abin da ya shafi sallah shi ne ma da yake za a fara baji na farko babu wujudu da harafi sala babu da yake magana akan wajen yin alwala wato sarki kai lokacin sallah dole shi ne mutum ya tsarkake kansa alhadithu ne a arba'a wa talatu hadisi na dari da wato talatin da hudu ana bi wa rai rafi allahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yaqbalu allahu salata ahadikum Allah wa rabbi sarki baya karɓar sallar ɗayan ku idan hadasa idan ya hare shine wato idan hadasa wato idan sai daga cikin wani abu da yake fita alhalin shine kullu ma ya hudu min al-sajidai abin da yake fita daga mafuta guda biyu na bayan gida ko gabawa to Allah idan mutum ya samu kansa irin wannan abubuwan biyu Allah ba zai tafi kallon sa ba sai ya je yayi sarki sannan ya kashi alwala shine wato annabi yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza hadatha idan sai yake yin hadasi da ba da ana yi cewa taharatu hadasi wa taharatu khabasi to al hadath shine babban idan wani abu ya fito ta al'auran mutum ko ta dubura in dai ba wanda ba ta ba da shi ba kamar yadda wato malamin fikihu ke faɗa misali kwayar dawa da fito ta gaban mutum ko gero ko abin da ya kama da wannan amma dai abin da aka sani ne yana fitowa ta wannan gurin kaga wancan sai dai a bada tunanin rashin lafiya na wani abu da ya kama da wani wato wata cuta da nan ko zai ko abin da ya kama da wani amma dai ba wani ko wani ko mafi to wayannan wato kun ga babu suna kai alwalan mutum idan yana da ita ko kuma bayan gida idan suka fito to ko ka babu sai ka tashi alwala Allah zai tafi sallah ko kuma kai abin da yake makwakwar alwala kamar yadda za mu gudu biya nan gaba ina ce to al'adat shine kullu ma qarat ko kullu ma ma huwa qaratun min al-sajilai da abin da yake fitowa wato na daga wannan mafitar guda biyu dangane da abin da yake warware alwala wannan shi yake kira a ta yi ka waka hati ya yi alwala alwudu an samu shi ne daga alwaka alwaka wato tsabtatuwa ko kuma haske domin za mu zo nan gaba mu ji alwala tana sa mutum fuskar ta ta yi haske ranar alkiyama ta zama mafutula kamar wanda ya kunna totunan haka zai kuma ranar alkiyama wannan shi ne hadisin hadisi na farko imamu bukari ya fitar da shi a kitabun wato hiyar babu kisara hadisi na biyu a ciki babu sifatu wudu wa kamali babu da zai magana akan sifa alwala da kuma cikarta a hadisin da zamu biya yanzu duk a hadisin da aka kawo alwala ba wanda yake shi inganci ko babu wanda yake shi kawo abubuwa su kafu kamar hadisin aiki haji ba hadisin da ya ba hadisin jazir da abdullahi hadisin aikin haji shi ba yawa malamin shi karke wajen domin duk wani nau'in aikin haji ya kunshi kuma gaba ɗaya abubuwa daga farko a ƙarshe an gaya ba shi za a ganci dogo a sunan jarumi da sauran littattafai na sunna da aka kawo to haka shi ma hadisin in dai hadisi alwala kake ne ba wanda yake kowanne shi ne hadisin Usman bin Affan babu su ganin wuri wa kamali babu da yake magana kan tuba alwala da tikadda alhadithu ya wa kamta wa talatu hadisi na 135 an Usman bin Affan an kallo daga Usman bin Affan Allah ya tsara masa da wannan Usman bin Affan sunan da kenan ibn Abu al-Aw ibn Ubayya ibn Abi Kank al-Qurashi jima ba Qurashi ne sannan kuma amirul mu'minin domin shine amir na uku sannan ya ce wa Abu Abdullahi ko ya ce wa Abu Umar sunan bayan da Arwa bintu Quraish an haife shi a shekara ta shida bayan wato a shekarar ta shida bayan shekarar jiwa kaga annabi ne da su sallama ya bar shekara shida domin annaba ne da ta salama amin fili haka yi yaji sai da aka shekara shida da amin fili haka yi sai da Usman abu da ran ce mutum ne da yau ya ga magana amma wannan magana ta gudu ne ya kuma mutum da hannun sai da Abubakar Allah baka mutum sarki ya tsara maka yadda sannan ba da ya da dace ƴaƴan annaba alaihi salatu wassalam ne da Ruqayya da Ummu Kulthum da ba wuce ke cewa rajiya da in ya ga dama ya ce ka ce ita mu kullu sai ce ka ce shi da ke ce babban nurai ba a wajen haske bi domin ya auri ƴaƴan annabi alaihi salatu wasalam sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya yi ba arzikin da aljanna lokuta daban-daban daban-daban banda lokacin da ya zo wato ya yi sallama sai da baka da ya yi sallama annabi ya ce wa mai karan kofa shi ne ya shigo kai ma kuma arzikin da aljanna sai da Umar yazo shi ba ka ji shigo ai maza azizi da aljanna sai da Umar yazo har annaba ne ya ce tara jira dole shi ne ya ga zaman sa shi ne da ran da ji cewa ya mai jira ya shigo baka jira zaman sa ba sai da Umar bai ban hafsa duk sun shigo baka jira zaman sa ba amma Usman ne ya shigo kuma ka jira shi ya motsa domin shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya wannan duk kunyar wanda Allah yake kunyar sa saboda haka da yadda Usman yana da wannan wato falalar kware da gaske kaga anan yana da aljanna sannan kuma akwai lokacin da wani da Yahudi yake da rijiya ana wahalar ruwa a Madina ya da kowa da gaji an biya sai da Usman da yake wani rijiyar nan lawo ke gaba daya ya rinsa wa da kuɗi sai da Usman ya dauko kuɗi da baya annaba ne da Allah da yake wanda yake rijiyar nan aljanna ta tabbata a gare shi sannan ya kara masa cewa wato ba zan ba Usman ba ba ala ba da yau duk abin da Usman ya yi da yau ba zai tsira da shi ba amma an ga ko da yake wata karuwa karewa kenan wannan kagar rabi ne ga masu zaki to a kaji ko yayi da wallahi ba zai ta ba to ba ka ga ya mata to kaga ni mutum ya bar cikin wannan abubuwan sai ka zauna lafiya ba za ka ci mutuncin sa ba shi kenan zo da haka wannan shine Uthman ibn Affan Allah ya kara maka yadda sannan ya je ya koki daban-daban yakin da bai je ba shine yakin Badar kawai me yasa kuma wato shine sai sun yi jira zuwa Abuja ya taɓa zuwa Abuja Ethiopia shi da wannan sai da cikin matan sa Rukayya abin da ya da zuwa yakin Badar shine ya da jinya jinya ita Rukayya lokacin ba da lafiya gaskiya da zuwa to amma duk da haka ai mun ga wato mubaya ba da aka dace annabi alaihi wasallam ana yin mubaya kowa ya zo shi ko hannun sa lokacin da aka yi aka rubuwa baya da yana wasu baya da an aike shi masa a daidai lokacin annabi alaihi wasallam kowa yana zuwa ya tabba ya sauke hannun sa da dawo ya dora a kan lawo yake hada ne Usman bin Affan wannan shine na Usman shi da muka ce malaman tafsiri suna cewa la kadira bi Allahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara to hada da yi zawo manzo shi ya hadin da yayi mubaya gaba ya fi ko da hannu albarka to ba annabi da ya daura da yake wannan a wakatai Usman shi ma yayi mubaya akan bai ake ruwa saboda haka ko shakka babu Usman da Affan babban sahabi ne kwarai da gaske kuma wato yana da madala da dumbin yawa kamar yadda muka faɗa ya ce biyu ruba biyu ruba malamin ke ce mata ita yake ya ga wannan bai hudan sannan kuma an kaji shi a shekara ta wato talatin da biyar bayan hijira kamar yadda kowa ya gani yan tawaye ba da hali ko da yan tawaye ne suka haura bayan sun hana shi fita sallah don kwana arba'in ko saba'in baya zuwa ko sallar da sun kewaye gidansa Abdullahi dan Umar ya taɓa zuwa wata rana yake wai haka za mu zauna yake ku tare in dai wanda zai yi sallar wato zai ja ku sallar in dai zai kayu kawai ku bi ni ba na ku dina aka yi ta burburtar da a sai da aka yi matakin da wutar suka aura yana karatu alkurani suka aka kai masa rayu matar sa rayu da ta sa hannu aka zaɓe ya tsinta guda biyu suka tuge masa gewu aka rika tsaron su sai da ya ranto jini na fallaka a jikinsa to shi ne kanan da sai wannan farin farin farin na yabin da ragowar in ya tsinsa a jiki ta aika wa Muawiya a can shi kuma Muawiya dan uwa ne na Sayyidina Usman kuma shi ne gwamnan da lokacin a can ta aika wa da take to ga abin da aka yi wa dan uwan ya tashi a masallaci ya bude wannan rigar da jini da ragowar in ya zo a jiki aka fashe da kuka a cikin masallaci sai da aljere lokaci shi da burka bai da cewa ku tuna kaddara ta riga mata abubuwan da suka turka faruwa a baya a daidai wannan lokacin sai da ali Allah ya kara masa yadda shi kuma ya san me ya faru sai aika ya zabi a ga Muawiya ya zo ba mu baya shi kuma yake a je a ga masa waje mu baya ba har sai ya za ku da suka kake wannan ruwa ya kara aika mu yace a je a ga masa in yana zuwa yi ba abin da yake sai ya fara zuwa ya yi baya a matsayin sa na shi shi ne wato khalifa amirul mu'minin wannan sabanin shi ya fara fitowa kaga in ta ne shi dai da yana ganin mutanen nan fara suke ya zan wasu ne zan wasu ba idan yake ne za ku lokaci ya suke gama zama abin da kawai shi ma kan shi jira shi kuma sai da wasu ban ta mu'awiya yana ganin sau ba zai yi wanda yana kan tafiya ta yi a fara za ku lokaci a cikin ka kowa yi da hali kowa yana gani abu da yake a kai shi za Abdullahi da Abbas wanda ne taba zuwa yace wa sai da hali kaga abu da nake so da kai wannan bawa Allah abu da yake so kai maka domin dan uwan sa akai kuma Allah ya ce wa ban ku kula mazluma fa kad ja Allah li walihi sultan fala fala yusir fil qatl innahu kana mazluma duk wanda aka kace shi a matsayin zalunta da aka aka to Allah ya ce mun sanyawa auliyaul amr nasa shine da Allah yi wali sultana mun sanyawa wato waliyinsa wato mun ba shi dama ne ka ko banza ya ka diya wala yusri fil qatl amma ga jaji ramo gayya kada yi wuce gona da yi shine a malamin kace al-islamu fil qatl shine abu na farko shine a kamo mutum biyu a kaje za a yi wakan daya kar ai haka sai dai dukan su ke gida to dukan su za a kama sai yi gida sannan al-israf na biyu a kamo wanda bai ji ba bai gani ba yadda wasu ke yi a jami'an tsaro wani ya ji san kai a ciki a ji a kama wani wani yana yawon da kawai a regulation din sa shi ne al-israf din katin ko kuma bala'in sirrin din katin kada wajen ramuwar a rika daddaka shi an zo kaje shi yayi kisan kan shi kuma sai a rika gutsara sa an gutsara hannu yau gobe sai a zo a gutsara kafa haka ita gudun tsara ya ce ya mutu duk Allah ya hana wannan sai Allah ya ce lahu kana mansura ba hannun sai ya ce Allah ya ce za mu ce da wanda aka zalunta Abdullahi da Abu Bakr kaga kaga tun jimarin Qur'ani ne yace wallahi in har baka kallaba wannan ba Allah ba ka ba abu da yake so ba wata rana shi ya hau hakkan kujerar nan kuma Allah ya alƙawari sai ya je makabar shi wanda ya san tarihi ko ya san sai da sai na Muawiya ya zauna akan kujerar da sai da ya zauna a matsayin khalifa shi a matsayin shugaba dai wannan lokaci wannan bayanin kabirin da Allah ya abba dai sai da ya tabbata me yasa muke faɗa irin wannan abubuwan abin da malamin ke cewa kaddara ga riga ba ba ruwanka domin kafin abu ya faru sai da annabi ya haila ki ya ba da rahoton cewa zai faru ba wanda yin zai kauce babu shine kaddara ta riga ba da kuma gaba ɗayan su ka duba matsala a tsakanin da yadda Ali da Muawiya an zo ana kwanta yaki ba ana yaki amma lokacin sallah yayi sai dai da ne daga hannu haka shi wa sai da Muawiya daga shi to lokacin sallah sai a zo a haɗu a samu limami da ya sallah bayan an gaba abokin wanda ya ganta da wanda yake to sai mu haɗu a jima haka ba da rike amma wani kaga ga jira wuce yana duba wani bangaren ina wanka idan aka kace wani su za su kuma zuwa a hadu bayan an tsaye da yaki a zo a je a je tare da hadu gaba ɗaya a je a bunne har wata rana da kansu ke cewa malai ibnu kabir ya kawo a bidaya wannan aya cewa kisan kan da yayi wa Allah kura amma abun ba waki wai zai gori wai a zai aka waki a jami'a wai a islamic studies ko ko je wai ne muraka da kalin rijimar tafiyar ko zaman to daga nan sai ka fara samu kiyaye kuma domin daga lokacin da ka rika jin ba so hawa dole sai ka yi baki ne wanda ba so dawo to daga nan kuma sai ba wanda ya saka kamar fada uba da uwa ne ba a baki ne in dai dan kirki ne dawowa kake da da addu'a Allah madauka ko da ka ga da cewa umma ba so dawo haka ba to kokari ko ba so dawo ba sai ka zalaba to kokari ake a ga cewa an yi rukun sai ne ba wai zuwa kai kawai kai kai kai kau ka bangare da yawa to irin wanda ke ba amma ni ko sun rai Allah ya ce ba za mu ga karatu dan mun maka to dai yake yake cewa an rutuwa da bin Affan an karbo daga Usman da Affan da Abi wa Zuhri sai da Usman da Affan ya sa a kawo mata alwudu bi ina'i da abuwa mazubin ruwa shine al-ina'u malaman mu da sun ce ƙarya amma ƙarya an kace ƙarya ka take ta ji abiya ƙarya kawai ba zuwa ruwa ina lera ba faraga ala ka fayi talata jirani sai kwara kafin wazo kwaro ruwa akan tabu hannunsa kwaro wazo uku baka tada bayan wanki abin da yana ƙwararriyar ruwa tabu hannunsa sai wanki duka biyu ba kamar yadda malam da bibiya ya faɗa Allah ya masa rama ba cewa ka wanke wannan uku wannan uku kuma da yawa ana bada shawara haka in kai wannan uku kai wannan uku ya ba muku da ke saboda haka uku ka zuba a hannun dama hada su za ka yi kawai duka biyu biyu ke ka kuma zubowa ka wanki ka kuma zubowa ka wanki uku tumma da kana yari da hu bil ila bayan yayi wannan kuma sai fitar da ruwan hannun da cikin wato mazubin ruwan wannan ana magana akan idan mai bukatar baki idan kuwa buta ce kaga a hannun nagu za ka gane ita ko wannan bai buɗe dan baki baro ko ƙarya ko wani baro a hannun dama ake ta bayan kawo da Allah ya kace shi ka dare da hannun dama ka rika fankato to shi da annabi ya rika shiga da hannun da suke mazubar ruwa ba ma su mamba wata da gaban nan kana da wani mutum yayi kurkuran baki ya kuma kyaka da ɗiba ɗaya ba wai ruwan shaka ruwa ruwan shaka a cikin gaban ba na kurkuran baki da ba a'a da yawa za ka ana alwala yadda alwala take shine ka ɗebo ruwan wanda ka kurkura baki da shi ragowa za ka bari dama an yi abin da ake kira kurkura baki ai imrarul ma'i fil fam kadawar ruwa a ta hannu a tuka wannan azuwa cikin ruwa azuwa shi babu da ranji kuma shi kuma ana yin da ne abin da mutu kafin alwala ya za a iya yin musamman da shi dai za a kuma da shi da ranji kullum zai alwala sai azuwa tuka cikin flavor sai fara gugugawa da ba su da tije da wuri suke alwala ba ɗaya goba ya da kare kai to da haka ya yi da nasa da ya guguga sannan zai mai da jiri da wuri sannan sai kuma ba to haka ake domin azuwa ji gobe ɗan ya zuwa azuwa ji ta san ba azuwa ji ne gawayi azuwa ji ne ta ina ji azuwa ji ne buras na zamani azuwa ji ne duk da ba dai wannan azuwa ji ne to ana yin sa ne harin da lodo a wajen alwala ba filoto ba to ko asla al-wudu ba asla al-wudu ya ce ba to je yake cewa kuma a thumma zakala wajahu salata sannan ya wanke fuskarsa da uku fuska kuma tun daga gefen kullu har kasan haɓa har zuwa wato um lafiya daidai ki kulluma inda wato gashi yake tsayawa na al'ada banda da sauko banda kuma wanda yake da tukulluma abuwa tukulluma shi ne za ku gashi ya zo har gaba to iya daidai inda mutum yake gashi da na al'ada to har zuwa wannan gurin shi ne gurin da za a yi wanki a matsayin fuska to sai yake bayan wannan kuma wa yadayhi min al-bakai ya kuma wanke hannayensa zuwa wato biwar hannu shi da malamin su ke cewa ya ani ma al-bakai tare da biwar hannu domin nan malamin ibnu rushd ya ga saura su sai a cikin littafin a al-bidaya wa an-nihaya abuwan bidaya ne sai bidaya wa an-nihaya ne ibnu kathir bidaya ne sai ila nihayatul muqaddas la ibnu rushd al-andalusi ya dan daura su zai ba da wani ciwon suna cewa ila me ake nufi da ila wasu kasu daidai gurin da sai wani ganci har da zuwa hannu za a gida saboda haka za a wanke Allah ya kuma za ka fara da kan alwusta dan wasu suna yanke iyalan wasu wanki idan kai ne to ka tani alwala ka wasu to sai ka hada da kan dan ya tsaka ba za ka tiya har zuwa zuwa hannu gaba daya to annabi ya wuce nan sa uku talata dirare sau uku tun ba ta hajira shi sannan sai ya samu kansa me yasa ba ba kun ne ba saboda hadisi al-qudunani min ar-ra's kulluwa suna daga kai shi da ba ku ji ba shi da hadisin da yazo yake wanda dijilul ma'i lahu ba akwai hadisi bayan da alayhi ya faɗa hadisin da yake da shi da ku ga malamai ba za ba ala gida ba ka kawo abin da ake shi ne idan ka samu kai ragowar ruwa nan da jira da ga kullu domin da kai da kulle abu ɗaya shi za ba ware shi an bayyana da ke ko ya ya zo nan da kai kai a baya kana ba wa kai amma ba haka ake yi ba kai wata kila kai ma biya wa kai haka aka biya wa halin kuma wato iya karatu ta ke da iya inda ka biya kai amma da yanzu idan ka ji kuma karatu na ci gaba sai ka dora domin da halin da ya ba cewa Allah ba za mu malikiya ya kai bakura a karatun ba ta kuro ba shi iya zo da wasu to to guda shirin da kaza zai ba ka wani yawa kai ka dauka ya zuce da suna nan da yawa kara ba shi shi amfani da so da haka kulluwa suna tare da kai al-udurani bi da wani hadisi ne da shi kulluwa suna tare da kai to sai yace thumma da kana jirai salata jirari sannan yawanci ababuwan ka da uku ilal ka'aini zuwa idan sarari zuwa idan dawo sun baka da sanin shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da insha Allah tabbata ga yake ya ce man tawadda ala awdu'i hada duk wanda ya alwala irin wannan alwala tawa sun baka da sanin sanin sallah raka abi la yuhadithu fihi ma nafsa bai zanta da nan da komai ba dan gani a katangarin alwala wato bai yi surutu ba bai zanta duniya ba gofira lahu ma ta kaddama mutum za a babarta maka abin da ya gabata na zunubansa me yasa ka wani wannan saboda abu ne mai wahala wani za ka ana lolan ba ana jira to kaga lolan ka tayi amma wannan karaba kan bai tayi ba abu ne mai wahala sosai mutum to shi ka an gaban ya ce ni mutum ya dauki lokaci ka afi lokacin sallah ya je alwala zai ya samu wannan balala domin ba wanda ya yi wasu ya fito da gaba ko ya jira ya je ya zuwa cikin ya fara alwala kawai tunanin lahira ne yana jira Allah to in ya gama alwala a haka tare da tunanin duniya ba ko wani ya bawa ya makale sai yana kai yana alwala ne ke wallahi ai ba za ka yi to saboda haka duk da yi wannan ba to shi ne ku jira da uba da dawa gudu ko mu a nan yanzu a tambaye mu tsakani da Allah waye alwala ta ta magaruwa ba haka yi wallahi da wahala ba mu yi ta goma da wahala saboda za ka aiwa sai babu amma da wahala a samu ɗaya bisa goma kan wannan tsari ne za a iya samu da abin da za a ka kawo shi saboda ana ganin abu ne mai wahala yana da wahala samu amma idan ka yarda kana surutu ma ta yi sai dai lafiyar da ake samu baka samu shi ne kawai shi ne gobe da lau ba ta kaddama mun zani za a gafarta masa abin da ya gabata da zunuban ai kamar sallah ce da aka ce a yi da rubutu idan mutum ya zo yana tunanin duniya sallar ta yi daidai na kusa da jirgin ya kun salada ya aka fi halari da yake idan har an kai matakin da gaba da ya ma manta sallah a cikin sallar da ba saboda tunani idan ya kai wajen da ya ba musu sallah ake to shi ke na mutu daga labarin sallah da yake ba ko da yana uku ba ya ma mutu sallah ai akwai irin wannan tunanin to to saboda haka sallah da yake ba Allah ya ji to wannan shi abin da ya kamata a lura babu wato inda ni sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana akan alwala Allah alaihi salatu wasalam al hadith mi'a wa jiddat wa salatun hadithi na 136 ana Abdullahi bin Zaid an karbo daga Abdullahi dan Zaid ibn Azib bin Ka'ab al-Ansari shi kuma bai da sunan da Ummu Umara Abdullahi bin Zaid bin Abdullahi yawa yana da so ba ɗaliban ilimi da rage rahu a kiyaye za ka kara kasuwa shi Abdullahi bin Zaid mun biya wani ba alwabi Abdullahi bin Zaid me hadisan kiran sallah wanda yayi bakarkin kun jira ji yawa to ga kuma Abdullahi bin Zaid to bambanci su shine wannan kuma dai haka ake kawo a cikin wani uku ba da yake ce idan ka tashi bincike bambanci su shine shi wannan me hadisan alwala duk inda kaje Abdullahi bin Zaid ibn Abi ko kuma idan ka ga hadisi na alwala ne kawai Abdullahi bin Zaid ibn Abi shine da alwala shi kuma mai hadisin kiran sallah duk da bai Abdullahi bin Zaid ibn Abdul Rabbi shine babban ne ya kamata a kiyaye kamar alhasan ne ko Sufyan ne Sufyan bin Uyayna ko da kuma wanne Sufyan ne sauri ka kawo wani gurin ya ce wa dan sanar tafiya ko ali hasan duk ku ga yin jiwon ba cewa sai yace kaza kaza yake ne ko wani abu ya abdullah abu abdullah ne wa ga bai waje ne abdullah dan masu to wannan shi ma tsari ne da kawata mutum yayi saboda haka mai hadisan alwala shine ibnu zaid bin asim mai hadisan sunan sallah abdullah bin zaid bin abdurrahman yau wannan abu ne da yau da ya kamata mutum yayi to kun ga babu yadda ya kace mu sai ba mu sai ba wannan baiwa Allah da tattaya ga abai yaki a yaki ko hudu Allah ku ya jira da eh shine dan uwan wanda ake kira Habibu bin Zaid wanda mu sai da wanda ka ga shi ya kace dan uwan sa wannan babban makayi eh to shine yake cewa hadisin da yake cewa to ila an wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi dan gani da wato alwala annabi alaihi salatu wa sallam yaya annabi yake alwala fada abu da yake sai ta ga wa kasa ko kakku sai ta ga ga wa mutum mimma inda ruwa fa tawza alhum wudu'an nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ba mu da mutu ga yadda annabi yake alwala ana karuwan bakwa ala yadihi min at-tawli sai kwarayo da ruwa daga cikin wannan taza ko kokon sai kwarayo da ruwa a kan hannunsa da laka ne wanke ta uku tun ba da sana da hufi tawli sai shigar da hannun cikin wannan mazubin ruwa kaga in dai ke da hadisi da yana mutuwa a daidai wannan gaba famar da wanda wancan saka ya kurkura ya saka shi ba bai raba ruwan da ya ɗebo ya kurkura ya shaka da diba daya wannan sara sannan ya fadi a lokacin guda diba daya ya tsiro ya shaka ya fadi ya samu ya tukura baki ya shaka ya fadi da diba daya bi salatu zarafati da farfaru duk diba daya shi zai kira duk an ne salati duk an ne salati guda tara a diba abubuwa tara zaka duk guda ɗaya za ka yi masa in ka ɗebo ruwa ka zuba ruwa a gida ba ba ta hannuwa ba imraru na ba da gilbani ka kurkura ka zuba sai ka jaka ragowa sai ka baki ba za ka uku sai ka kuma ɗebo ruwa ka kuma ɗebo ruwa uku kenan to shi ne yake cewa tun ba da kala ya dahu ba da kala wajawa sai shigar da hannun da ya wanke fuskarsa talatan shi ma ta uku tun ba da kala ya dahu kuma shi ma shi ne da zai ba wani ba kuma da kale ne da ne wanke hannayen sa ba da kai sau biyu shine babban da ya zo gurin hannu ne makon ya uku a ruwa da ya dawo zuwa su ba kai shi kuma je da sau biyu kilan din baka yi zuwa biyoyin hannu a ce ya hawa da suna da rana da wani gurin uku wani gurin da biyu sai ya wani wajen ba da ɗaya ya halatta kamar da hadisi Allah ta ambata a Bukhari ya nuna cewa akwai ruwa ruwa da aka samu a nan ko eh eh ko ina da dai annabi ya karanta abu yayi yayi aiki a aikace shi da wani yake ce bai ake nuna ba a nan wato jawabi tanawa alakin nau'an dawa yau kai wannan gobe kai wannan amma wanda ake so ya yawa shine wanda annabi yake yabje shi ne uku kuma hadisi Abu Hurairah ya nuna cewa annabi Ali da Hassan ya ce duk wanda ya zo alwalatu zulubin da ya gano da fuskar sa shi yake zubarwa zulubin da ya zuba ga hannun sa shi yake zubarwa kaga aje sai ka wanke ga uku domin ka wanke shi gaba ɗaya haka ji da Abu Hurairah Bukhari ya nuna wannan shi na'am da hannun dawa duk da ba ya aikin da ba ya hannun dawa shi ne da inganci yawa ba ba aikin kuma bayan kuma yake cewa ban jaran ka bane saboda haka ayyuka alkhairi ne duka da hannun dawa za sarki ne kawai za a yi da abu amma ai shiga lola in dai mutum ba larura ce da shi wato da hannun dawa ne yawa dole larura ka ga wani abu ne daban to shine ya ci gaba da gaya mana cewa sun ma da kana yana hufa masara haka sai ya shigar da hannun sa cikin wato wannan kwaryar ko mazubin ruwan zai shafi kansa kaga ba ba ya magana ne ba kullu ba ga ba da biyu ba ya gabatar da su an bar kuma da su abin nufi ya tafi da Allah ya yi gaba daya zuwa tiya da ne dawo da malaka wahida da sau daya ba ya magana kullu ba mun fada ali al-udunani min al-ras kullu wa suna da kai hadisi ثم غسل رجليه الى الكعبين sannan annabi alaihi salatu wasallam ya wuce kafafo zuwa idan sawu wannan shine hadisi ka ga mun kare dama in kana so ka ba da ruwaya da ta nuna annabi yayi sau daidai kana bukari ruwaya Abdullahi da Abbas inda ya sa wani gurin ya yi ba Abdullahi bin Zaid inda ya gina alwala ta tafiya ba Usman bin Affan shike nan gari idan ka ba yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai tare da ruwa sun wannan karwaito da habban kai shike nan sai ka ga hadisi tarihi hadisi ko lokaci guda shine ma garin sa shi ne za ku ko tambaya abai ba na na da yake gudani cewa ya hadisi wani wallahi shi ne ma garin sa ba wai da lokaci da balaga da yake da wannan shi ne ma garin sa an ga ma ka aikata sai zaura an gane ko yawa yura mu kana da kalla za a yi ko sai ban gane ni da kake wata wala ba lokaci yayi ko to to za a yi za a yi babu ijari bil istifani wal istijma babu da yake magana ijari shi ne yin wuce wannan ba shine al-wujud al-injar wato wajen filikin tsari wajen shakawa fajewa da wajen fajewa wa istijmai da kuma wato tanjin hutu ana so ku yi bara ana so a yi bara karkin hutu kuma ya jabi ba wai dutse kawai ba duk wani abu da zai kawo mutukar an kauce wa abubuwa kamar haka abu na farko abu da ya daga da ya daga misali abin da yake da tura da daraja mutum ya dauki kawai da shiga wajen da yaje ya kai kanta ko yaji ko kuma um yaji da um um kudi na ko a kudi ba ne ba ko ba da wanda ne rori kawai ta mutum Najeriya mutum ya je ya taka da shi da zai wannan ko kuma abin da yake na wato um ne daraja kamar Qur'ani ko abin da yake da rubutu wannan kaga gaba ake yake ko kuma abin busheshen aki kuma zama ne da Allah ya hala cewa aki wato aki kada wanda sarki da ɗabi domin shi aljanu ya da ka zo da ɗabi ka wuce idan aljanu ya zo wucewa da ni sai ga na bayan da ɗabi shi shi ne lawa wani lokaci ne wanda abubuwan da yake zai yawa ba aljanu su ba ta wani bai san me dalili ba eh na ba da ya je man illa ne ya maza wani abu an bayyana da zo ko zo da haka kamar kaji annabi yayi magana akan wannan haka yayi magana kuma akan kashin dabbobin mu ba shine ne abincin dabbobin kan wani da zai ya dabbobin a cikin su ba ba da haka hadisi ya nuna kai tsaye cewa kaji kashin da ɗaya shine shi za a ga wasu bukulin su mutu sai su ji da haka ba ne su ba amma ne a rika da mutu ko to da wani aka shi ne wannan kaga za a yi amfani da ciki ya amfani da ciki sai dai ka tabbatar da mara mara kuma a nan banda daya daga uku zuwa gaba banda daya domin ka ga ɗaya ya mara ko banda din daga uku zuwa gaba yawa ba duk ko haka ya go kaya aka yi amfani da shi kuma ya go a karo da shi sana a ya go karo da shi in ka ga dama ba idan ka ga dawa ba sai ka sa ruwa ba amma da mutum zai ya sa ruwa sai zo na in ita la yibul tawami da yibul mutaqayyin kaga wata ai malaman da suke bayan sun karfin hoji su ji da ruwa wasu malaman da suke saboda wannan dalilin ya sa abin wato Allah yake yawan amma da mutum zai zo kawai ya samu kan shi duk da zai ciki duk da kun ba dawa wani ji zaka kare mu zuwa lokacin ba sai mutum ya rika jin cewa ai ya ko zallan na gai dan da yawa ana goma da waya wala shi wallahi wala kaza kaza kaza shi kaza kaza kaza ba da wallahi gai mutane ba za su zuwa gaskiya to yi za su kuma ga ka zuwa da yawa amma ba su zuwa da ba su da zuwa da zuwa akwai wajen kabila suna zami ta da cewa mu kalawo ne duk wallahi shi ne kalawo wai da zan da zai yi shi na da mu da shi ne kalawo Allah ba ka ji da ba ka da saurara da ke gonin da jawo kuke nake su zo da rubutu ko ka mu ba ki ga mun alwalawa ko mun yi wanka duk lokuta da yanzu mun wanka Allah mun wanke fuska mun kaza sai dai da ya kai saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a lura cewa ana so a yi wiki alhadisu ne a wata ba wa talatu hadisi na ɗari da talatin da bakwai ana bi wa yara annabi sallallahu alaihi wasallam annahu wuka annabi ya ce wanda waka duk wanda zai alwala ba ya tafi bal ya tan fi wato ya bani shine bal ya tan ya bani ya ce bayan ya ga ruwan da ya bani dawa ya ga ruwan da ya ba a baya ta wajen zai ce a kan ai ba magana fatiwa ba to ga dai hadisi ya dora ba wa man tajma duwan da yake karfin hoji bal yujir to ya fani da wazo wannan da ciwa ya bai daga uku zuwa sama shine bal yujir in duwa shine amma a ji ai kan mutum ne ko mun kuri kamar a cikin dukkan da duwa su ta dauka addini ba ki dawo addini ba ne ka samu dutse samu dutse da wajen duwa in babu samuwa da nemo biyu Allah to da nan za ka je daukar cutar da an mutuwa ga wani ya ruwa ba zuwa ba mu guri da ko wani irin duki wani shi da ko ne da hawo ko ke cikin da ne da ne da hawo ne da cikin da tana dokan nan ruwa ta kama irin wannan kana bari ne da mu da hannu duk da ka samu ka irin wannan gurin sai ka amfani da wanda ya ga wani wata kalan ba za ka lamari ta da addini ba ba ku da za a ji daukan mu wato gidanawa amma addini da yana da tsari tsari ne ba ba amma shi su an kace irin wayan abubuwan duk gaba da ya kara mun tsarin addini a zan kara biya ne kalau mutum bai tsafta da gaske to saboda haka sai ka zawo ba ka ga ba ka da kauri wannan dukkan da kauri anya ba kaza ruwan ka ne sai ka amfani da shi wajen bawani kaga bawani za ka yi guda uku sai ka zaɓi guda uku inda bayan gida za ta gari da biyar sai ka gari da biyar shi ke nan in ka fito in ba ruwa kai kai ba inda ruwa kai alwala ya yi inda ka samu kanka idan kai alwala ta yi to wannan shi shi ne fadilu ke kai annabi alaihi salatu wassalam yake duk wanda ya samu kanka a nan gurin to yayi yayi mara ala hadisi ne a wasa bani ya zuwa salatu hadisi na ɗari da talatin da takwas ana bi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idan sai kaza ahadukum min manami idan ɗayan ku ya farka daga baccinsa bal yastaghfir salata in kace an tinta ta uku malai wasu ba suka ce musamman baccin dare wasu suka ce ko da na rana ne amma da yawan malamai sun fi karfafawa akan na dare idan na dare ne to akan za shi karfafawa to bal yastaghfir salatan ya shaƙa ruwa musamman zai yi sallar dare malamai a cewa suke a wannan gabar ake magana don suka ce kowane wasu da awari ba fa inna shaytana yuzu ala tayyib ga dare ne wai saboda gidan yana kwana cikin karan harshen ka kowa ya gwada zai je ne ya karan harshen ne ko sai ko ko wannan ya ji to da dare ne ko sai sa ne to shi da annabi ne ya zo da idan ka tashi ka fato idan ka yi alwala to ka fato shi da idan ba ka yi alwala ba kuma idan ba za ka yi alwala ba kai sallar dare to fato shi za ka kawo fato shi misali jaji ne da ba sallar biyu ba zai koma to zai faɗi a cikin da uku zai koma wannan shi ne abin da wato malamai suke kawo sosai dangane da wannan shine fa inna shaytana yabitu ala kayfihi lalle shi ne yana kwana a kan karan hanci ai kamar dai hadisi ne da Annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan mutum ya ga shi ba ya wanke hannunsa to domin bai san wato fa inna ulaya da ai ba ta ce da bai san inda hannu ya kwana ba kuma haka ne wani yana bacci za ga ya ta so ta hannunsa ko ya kai hannunsa al'aurarsa ko wajen wato dubaransa ko ya san ta so ta shi ya zo shi ko ina da so yana bacci bai sani ba kuma yau da yi zaɓi sun ya tashi ya wanke hannu ya wanke hannun su saboda bai san inda hannun ya fara ba ya yi sama sama da shi sai wanke hannun ba musamman ka ga wannan abin da ake faɗa wani tantaiza an da wasu tantaiza wani ya zo da gidansa ya gani ya yi ma da kuma da ke zo da ya raina ba wai ba za ka wuce hannu ba dari ku ne ko da yin guda ku kuma zai wanda kada wanda abu kuma ba za ku gane hikima da addinin musulunci ba sai kana da farin bawan sallau wato idan ka wuce lafiyar dukkan da yake biyo bayan hannu addinin ya ba mu tsari ba ba mu Allah babu wanda ya kai musulmi kafa inda suna roƙa ku saboda haka wannan zai yana ga mutan magana mun kuma ja lokaci zai wuce babu na gaba zai tashi babu wujubu ga sulu da jilaini bi kamali ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana a gudunmawa da ake bayarwa ta masallaci an ba da kudin da yawa dubu biyar da ɗari hudu da ishirin da biyar Allah ya kaga kowa da kai Allah ya kusa sarki ya sa yadda allura ta fita Allah ya kusa sarki ya sa wato a samu garba mai da ba su ke faɗa ina roƙon ubangiji da sura ya ta kyawawa da kuma kun da daukaka Allah ya biya kowa bukatun da kai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kun mutunta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu kun gode mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وأحبابك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا في سبيل الجنة عما يشركون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إياكم